بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ فضلي لنا بهذا المخبر والتقى في بنظرة تأتي لنا بالظفر من لا يرحم لا يرحم
akwai tambaya wani bawan Allah ne ya aiko to amma abin na gana da alaka da kamar yanayi na lokacin da muka tsinci kama a ciki na siyasa نعم ana samun yara haka matasa نعم wanda suke goyon bayan waɗansu daga cikin 'yan siyasa suna shiga harkoki na banga wayannan har mata kai ga ana rasa rayuka wayannan sai su kashe wayancan wayancan sai su kashe wayancan ana fasafashen gidaje haka da sauransu to shi ne sai Allah shi ya kamata a dan ja hankali musamman su iyaye da suke barin yaran su da kuma su yaran da mafi yawanci daga ba sa zuwa makaranta ne ba kuma sana'a Eh, shi shi ne to aka ja wannan hankali kwarai kuma wannan tambaya kamar an rama jiya da daddare a maganar da muka yi a diwani da an tattauna ɗabi'a ce ta mutanen arewa da ta lalace ta canza daga ɗabi'o'inmu na kirki na asali tarbiyya ta lalace shi sa ake samun irin haka ga san kai kowa baya son gyaruwar lamarin wani sai nasa to duk sannan ko al'umma ta zama to ba ta son gyaruwar lamarin wani sai nata ko kuma ba ta son ɗan wani ya zama na ƙwarai sai nata to duk an rasa kenan duk wanda shi ne in ba da haka ba mutanen da suke yan siyasa suke ta kiran 'ya'yan bayan Allah su ba su abin maye su ba su makamai su zai su yi ɓarna su zama to ma'aukata suna yin abin da bai kamata ba ai ka ga wannan mugun hali ne tun da mutum in da gaske ne abin da yake yi mai kyau ne ba ɗan samana in dai za ka turo ne ya dabanci ya yi ɓarna to ka kira ɗanka ka ba shi ya sha ya bugu ka ba shi makamin ka ce ya je ya yi ma ai ba uban da zai ba ɗansa ya haka ko to inda muna da duban abin da baka abin da aka nuna mana na annabi cewar imanin ɗaya kuma zai cika ba har ya sai ya so wa mutane abin da yake so a kansa to da mutum zai zama to haka ba zai shirya shan ya daga tura 'ya'yan mutane suna barna ba to wannan musiba ba karama ba ce sai dai mu ta kama kafa da annaba a ta addu'a Allah ya yi mana ita sannan ko mu a haɗu a sa ido akan tarbiyya a ji tsoron Allah kuma a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kokarin ganin mun samu nasara kowa ya samu kyakkyawar rayuwa babu kyau haramun ne bai kamata ba don cin haƙƙin wani Allah baya kyalewa yan sara su kan nan ba sa gama lafiya kowa yana gani wanda suka yi na da can ma sun tsufa sun lalace ba su zama komai ba saboda saboda haƙƙin bayan Allah ba tsaron mutum ba ko ka kwashe makayan kantinsa ko gudu ka sa mutum ya ji tsoro ya gudu ka cuce shi Allah ba zai gane ba ko tsorata mutum a kai balle a cuce shi a sare shi a ji mai ciwo a kwace wa mutum waya in ma da kuɗi a kwace wa mutum rayuwa ta zama ta dabbanci ka gani zamanin jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ai wannan musibar da ita ya fara kawarwa shi ne ya zo da kaɗai ta Allah karka damu wani yana da shi Allah ne shi kaɗai yake yi shi kaɗai yake bayarwa shi kaɗai yake hanawa don haka hasada da mugun hali duk shi yake janyo wannan abun shi ɗan ƙwaya da za a ba shi kuɗi dama a ce je ya barna dama yana jin haushin masu halin ko masu abun duk wannan bai kamata ba saboda ka duk wanda aka samu yana irin wannan bai kamata hukuma ma ta kyale su ba masu sawa na waɗanda aka sa ɗin Allah ka kiyaye kuma muna roƙon Allah ya jibinci lamuran gyaran yaran mu baki ɗaya da mu baki ɗaya Allah ya hane mu wannan mugun hali na shaidan babu kyau duk wanda ya ɗauki nauyin yin haka ya saurari sakamakonsa duk wanda ya lalata gidan wani shi ne ya lalata ɗan wani da gidan wani ko to shi Allah da kansa ne zai ɗauki nauyin lalata ɗansa da gidansa kaga abin ba zai kyau ba Allah ka kiyaye
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka lamarin yake wato ya dauka ji saukar wannan aya da waɗannan waɗannan wato ainihin abubuwa na masu shiryatarwa ga wahadaniyar Allah da ƙudurarwarsa haka nan muka wato ainihin saukar da alƙur'ani ayoyinsa muka sassaukar da su wato ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu masu bayyanar da hukunce-hukunce na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa'annan Allah hakika ubangiji Allah kuma ya hali shi ne yake shiryatar da man yuridu wanda ya so shiryatar da shi Allah ka shiryatar da mu
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد lazin amanu hakika waɗannan da suka yi imani da Allah wato ainihin wallazi na hadu su ne mummune musulmi mutanen manzon Allah mu kenan amanu wallazi na hadu da waɗannan kuma da suke yahudawa suke yin addinin yahudu su ne yahudu والسابعين لكم السابعة جمعون دقتين يهودا والنصارى لكم النصارى سنة ينشوشي والمجوس لكم غزارى ما سلم خمس مرسى الدين والذين أشركوا لولن دسكي شركة دعلا نموتهمك حقيقة أبنجي الله يشي إن الله واتو yafsulu bainahum yana rarrabewa tsakanin su yau mai kiyamata rana alkiyama duk Allah ne ya tantance kowanne duk kashe-kashen su duk yawan arna Allah dai ya san inda zai zuwa su rana alkiyama kuma kashin duk gabaki ɗaya biyu zai zama inna lazina amanu mu kenan kashi na farko a zuwa mu aljanna tare da annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma tun daga inda yace maka hadu والسابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا كسوء من قبائل إيه سورة الشرعية أيها ستين جهنم يفصل بينهم يوم القيامة كينا ليرر به وشغل مؤمني الجنة كما يشغل وأنشر باكي لين سوتا إن الله حقيقة الله على كل شيء شهيد من شيء من شيء واني من سنيني واتو da tabbatarwa a bisa komai da komai na daga ilimin da aikin masu aikatawa
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
Allah ya ce alam tara shi yanzu ba kai sani ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن الله إذا أمني الله يسجد له من في السماوات ونبيك يتكن سمي ندب هذا الساعة أنا ينسجد دريش ومن في الأرض لكل دول لك يتكن كسيد كسمع سجد الله والشمس والقمر رانا بيوتا ما بك سمع سجد عبادة الله والنجوم والتوراني سنة سنة سجلة دعلا والجبال بدور وضوء الشجر بقوم بشيء والدواب بدبر من حلتون على هيك سنة وكثير من الناس haka nan da yawa daga mutane suna sujada ga Allah su ne ne mutanen manzon Allah Allah mun gode duk kaga an wannan wato an daɗa ambaton su ne kasiru minan nasu don muhimmantarwa da Allah da iga muminai saboda su suke sujjada ta kaskantar da kai sujjada ta sallah sujjada ta kaɗai ta Allah ba irin sujjadar ɗan adam ta sha bamban da sauran sujjadun duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa saboda mu a cikinmu ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yace wa kasiru amma da yawa a cikin mutane kuma haƙa alaihimul azabu azaba ta cancanta ta wajaba a kansu su ne kafirai waɗanda suka ƙirin Allah suka imani da manzon Allah wa man yuhilillahu wani duk ubangiji Allah ya tantar da shi ma'ana Allah ya tozartar da shi ya wulaƙantar da shi fama lahum kurmin babu gare shi wani mai girmamawa ko kuma mai arzutarwa bayan an tsayatar da shi ba wani kuma wanda zai girmama shi ko ya ɗaukaka shi bayan Allah ya wulaƙantar da shi Allah ka kiyaye mu Allah ka girmama mu inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah ya fa'alu ma ya sha'u yana aikata abin yadda ya so a cikin wato bayan sa na daga girmamawa ko kaskantarwa arzutarwa ko kuma tsayatarwa
ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد Allah tabaraka wa ta'ala ce hazani hasaman wancanan ka guda biyu da ma'u wato sun zama kai masu fasuma da juna wannan aya ta sauka ne akan jama'u guda biyu jama'un farko mummunai ne su kuma sauran kuma kafirai ne kamar yadda ainihin ya tabbata cewa wannan aya don har ma an yi ruwaya ta dan ainihin abbas yana cewa a sanina ali yana cewa haza ne a samani ayatun nazalat fina aya ce ta sauka cikin mu kaga su ne wato haza ne to su ne haza na farkon kenan mu wa'ancan kuma ɓangaren su ne kafirai kuma ayar ta sauka ne kamar yadda ainihin aka tabbatar ta sauka ne a kan sayyidina hamza amman baffan annabi ɗan sayyidi abdulmuɗallabi sai kuma ubaidatu sai sayyidina aliyu karamallahu wajahu shi da kuma ubaidatu ɗan harisu wannan su ne kaso na farko da aya ta sauka a kansu sai kuma kaso na biyu su ne kufaru akwai utubatu da shaibatu wato kuma da bani rabi'atu sai walidu dan utubatu wa'annan su ne kaso na biyu na ɓangaren kafirai to aya ta sauka a kansu a lokacin da suka fara husuma da rigima da jayayya a tsakaninsu a kan magana ta littafi da kuma maganar su Allah iya gida su saboda haka sai su waɗancan sai suka ce da musulmi suka gaya su kawai ana an ce ma a filin bada mai kafin a fara bugawa wani ƙaunar kuma aka ce a'a suna zaune ne a gani suna cikin magana suka shigo suna magana da su domin tsokana da kuma wulaƙanci mutum suka yi littafin naku da kuke takama da shi su kenan yahudu sun haɗe tare da kufaru makata sai ai namu littafin ya fi naku daɗewa kitabuna a ƙadamu min kitabuku tun suna shiru suna jin su maganganu suka dinga suka dinga ja annabinmu annabinmu kuma su ne suna nufin wato Musa ko kuma annabawan da suka bata na banu Isra'ila su kuma sun ba annabin ku daɗewa su tuntuni ne kala kala wannan ya ce wannan su faɗa wannan su faɗa sai su ko musulmi da suka je Yahuda sun ce mu ne Yahuda sun ce mu ne mafi cancanta da Allah mu ne muka fi kusanci da Allah da ku musulmi don littafin ya riga ƙur'ani naku annabinmu kuma ya riga annabin ku zuwa mu annabawan musulmi da naku ko daga baya iso suna jin an taɓa manzo Allah sai suka ce a'a ku daina faɗa mu muka fi ku cancanta da kusanci da Allah in ji sahabban annabi sai na Allah a ciki sai na hanga sai na ubaidatu suna ciki dan haris suna ciki na hannu a haƙƙun minkum billahi mu muka fi ku kusanci da cancanta da Allah domin mu muna tare da annabin mu da Allah ya aiko mana mu kuma imani da shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafificin annabawan duka da suka shuɗe annabawan naku namu ne mafifici haka Allah ya tsara sannan littafin kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi saukan masa shi ne shamilin littafin da ya harhaɗe dukkanin littattafan ku da kuke da Allah ya saukan kafin namu to duk naku suna cikin namu hujjar sahabbai to sai tafi ƙarfi kuma haka abin yake wannan rigingimin da suka yi wannan suka tsaya a nan wannan suka tsaya a nan wannan suna haka wannan suna haka shi ne Allah ya saukar da bayanin ya ba annabi kuma cikakken labarin da shi hazani hasamani aka ta samu fi rabbihim sun yi musu sun yi jayayya da saɓani a magana cikin ubangijinsu ma'ana cikin addinin Allah shi ne wato addinin musulunci wannan sun ce nasu shi ya fi wannan sun ce nasu shi ya fi to amma Allah ta baraka wa ta'ala ya rinjayar da tabbatar da cewa addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mafificin dukkanin addini su kuma musulmi da kuma addinin su ne mafi cancantuwa da Allah don fadar da suka ce na hannu a haƙon billahi amanna bi nabiyina Muhammadin wa nabiyukum mun yi imani da annabinmu da annabinsu wa amanna bima anzala Allah ala nabiyyina Muhammadin wa ma anzala ala nabiyyikum ai ko anan sun fi mun yi imani da annabinmu da aka aiko mana shine annabi Muhammad mun imani kuma da annabinku Musa amma kuma ku imani da namu ba littafin qur'ani mun imani da shi kuma littafin da aka sauka wa annabin kuna a taura mun imani da shi duk mun yarda da su kaga ko anan so sun zama cikakku ko ko kun zama na kisai saboda haka addinin musulunci da suka jayayya a kai da kuma cewa sun yi cancanta gurin Allah sai ya zama ya tabbata musulmi su da suka yi nasara shi Allah ce fallabi na kafaru amma ka zo da nan da suka yi kafirci suka ƙi bin Allah suka ƙi kaɗaita Allah su bi manzon Allah ko da atla um siyabun min nari an yanka gare su wato tufafi na daga wuta ma'ana an sa musu tufafin zama cikin jahannama na ƙonewa tufafin wuta sun kewaye da su tun da dai sun ƙi bin Allah kuma sun saba da abin da ainihin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim kuma ana kwararo wato tafasasshen ruwa mai mugunya ta burbushin kansu in an shigar da su cikin wuta wato ainihin yana konewa da su yusaharu bi ma fi budunihim ana narkar da duk abin da yake cikin cikinsu su da sababin wannan ruwan da ake kwararo musu ruwan aka ake kwarara musu amma don tsanin zafin ruwan ba ma fata jikin ba ba abin da yake kan kafaɗa ba abin da yake can cikin ciki yake narkewa ya zagwanye saboda mugun wannan ruwa da zafinsa shine wato ma'ul hane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ainihin sannan wal julud wato kamar kitse irin su nama hanji da kayan ciki duk wani maiko sai ya narke ya zama ruwa da kayan cikin duka saboda zafin wannan ruwan sannan kuma fata kuma tana mai soyewa ta kone da kanta ita tuntuna ta bushe ma ta kone da sababin wannan ruwan sannan walahum maqami'u min hadid sannan kuma gudumomi sun tabbata gare su na daga bakaken karfe na cikin wutar jahannama an tanaji waɗannan karafunan da gudumomi domin duka da bugawa a kawunan nasu
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم عيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق kullum a ko da yaushe yan wuta suka nufi wato ainihin an ya kurdu min su fito daga cikin wato wutan nan min gamin da sababin bacin rai da bakin ciki da ya same su suka yi don su fito saboda bakin ciki da suke ciki wayidu fiha sai a mai da su cikin wato wutar a komar da su a kuma kwasar su a kuma watsa su in ɗan wuta ya yi yunƙurin zuwa ƙofa ya fito sai ya yi da ya sanin ma bai fito ba don idan allah ya yi umarni da mala'iku a kuma kwasar su a watsa su idan aka kwashe su aka watsa su sai an watsa su an cilla su can inda da can masu ne ba ma balle su daga tawowa hannun fitowa saboda musiba shi Allah ya ce sai a mai da su a kuma komar da su wato ainihin cikin wato wannan bakin ciki wa zuku sai a ce da su ku ɗanɗani azabar hariki azaba ta ƙonewa shine wato ainihin zafin ƙuna na wuta ku ɗanɗana
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah bisa sunnasa in yi zancen azaba da waɗanda yawa sai kuma ya yi zancen ni'ima da kuma waɗanda yawa ni'ima su ne Allah ka samu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika ubangiji Allah ya dahilul ladina amanu yana shigar da bayi da suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai Allah yana shigar da su jannatin aljannatu ta jarimin ta ce lanharu da ƙoramai na ni'ima da abubuwan jin daɗi na sha suke gudana ta ƙarƙashinta Allah ka samu ne yi haɗauna fiya suna masu yin ado a cikin aljannatu mina sawura daga wato ainihin ainihin wato kayan ado na gwalagwalai na gwal wa lu'ulu'un da kuma lu'ulu'i na wato ainihin ƙundigai na gwal kuma duk Allah yana ba su dama suna yin wani aljanna su sa gwal a sa awarwarayen gwal da kafa da hannu wanda anan duniya haramun ne namiji ya sa amma sai mata amma a aljanna saboda ka san ka zama intacce sakakke ba kaidi sai a fara sai ka yi ado da gwal ka zuba yanzu ka a duniya ko yanzu gwal sai dai ka sai dai matar ka ta sa ka gani saboda Allah ya ce mu namu yana can amma mace mumina za ta sa gwal yadda take son Allah ya ba ta daidai gwargwado saboda kuma to amma duk da haka sai mu gode wa Allah za mu sa su sa gwal ɗin mu da aka ce kan mu sa mu za su sa wa mu kalla mu ji daɗin amma da an yarda ce mu sa gwal an maka zuba wani gwal ɗin wallahi wata sai dai ta gudu a tansa ba Allah hikima su sai ce ban da mu to a can shi ne Allah ya tabbatar ya tabbatar mana mun samu yanci mun samu saukuwa da duk yadda muke so a ba mu da kai sai aka ce mu Allah na fiya mina sawira da gwalagwalai da munduwoyi da lu'ulu ai na gwal duka za su za su zama suna masu yin ado mumine a cikin aljanna Allah ka samu ne wanda ba su abin ɗaura wasu fiha a cikin aljanna hariru shine wato yankin alhariri wanda anan ba a sashi a harir yanki ne mai tsada ko to wannan na yan aljanna ne Allah ka sa za mu sa a can وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد shiryatar da ku ya ku mumine gidan aljanna hudu an shiryatar da ku a duniya zuwa kyakkyawa zuwa tsarki da kyawu shine na daga fadi shine wato yin imani da fadin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan kalma kalmar tauhidi kalma mai tsarki kalma wacce take maɗaukakiya ita ce kalmar la ilaha illallah to ku mu'mine da kuka ji ku a aljanna Allah yana da gaya mana cewa ku ne waɗanda aka shiryatar da ku a duniya zuwa at-tayyibi shine tsatsarka min al-qawl la daga faɗi shine kalmar la ilaha illallah kenan Allah mun gode sannan kuma Allah ya ce aka kuma shiryatar da ku ila siratil hamidi zuwa tafarki wato abin yabo shi ne tafarkin addinin musulunci
سواء الآكف فيه والبارد
Allah ya ce to hakika waɗannan da suka kafurce wa Allah kuma suka toshe bayi daga barin tafarkin Allah kuma suka toshe bayi daga barin zuwa masallaci mai alfarma shine Ka'aba kaga dama da maganar Ka'aba a ciki da maganar Baitullahi haram allazi ja'alnahu wannan da muka sanya shi wato shi wato ɗakin Allah muka sanya shi wato ainihin wajen ibada ga mutane wajen yin ibada ne ga linnasi ga mutane sawa daidai ne al'akifu mazauni na gari shine mazaunin maka zai je ɗakin Allah ya yi ibada walbadi da kuma wanda muke ba ƙauye ko kuma ba wanda ya shigo maka duka zai je ya yi ibada a wannan wajen in ka je maka za ka ga al'akifu walbadi ne kawai baƙo masu zuwa da kuma wanda suke 'yan gari suna shigowa 'yan gari wasu suna zuwa wasu kuma ba sa zuwa ma makan ba sa zuwa ɗakin allah sam suna makan kawai alƙurbu hijabu alƙurbu hijabu a tashi a je ka'aba ma a yi ɗawafi ba sa zuwa amma wasu bayan allah kuma su kuma suna nan a makan suna zuwa to Allah da hikima irin tasa tunda ya ce mazaunan za su zo su yi ibada a nan da baƙi mu baƙi muna zuwa muna yin ibada to mazaunan 'yan garin da suke ƙin zuwa sai Allah ya rairayi wasu bayan Allah daga duniya ya tara su a can suka zama mazaunan can kuma suna zuwa su yi ibada don ya cika zarcensa yasa za ka ga tukaru da yawa da suke zaune a can aikin su kenan ibada ko wani da yake zaune mutumin ma'ana amma in ɗan nan ne amma ina yin ɗawafi duk sallah sai ya yi bakwai so bakwai shi haka ya saba har ya kusa ma gurbin shi ma don tsananin ɗawafi to shi ne ma muka halice da yake tsarin da aka yi na wannan shekarun sai mutum da harami sai ce yi yake ba ya fasa to kaga Allah ya tabbatar da mazaunan ma ba da yawa daga suke a can kai suna ba da labari sai ka rike baki wata shekara mun taɓa sauka a shara sittin wani mutum da ya sauke mu mana hidima dattijo ne mai girma soja ne babba sosai ina hira asalin su mutu kakannin kakannin su asalin su mutu da dunguri da kaza shi kuma balaraban can ne babban ne ma dan gaskiya a lokacin ai yayi ritaya ma in muka fito mun ina ana zaune a dakali ya sha shayi na kawo mu tashi za mu tafi harami tarawihi ko kuma za mu tafi lokacin cin buɗe baki ko an dawo an gama abin da ake za mu koma sai yana nan ce wallahi wallah wallah wallah shekar na bifi wallah sai kun dawo sai na nan muke gina ce yaushe kuke zuwa harami ne ku dawa su ya ce ka wallahi ni dai kam tun na yaro wata shekara babanmu ya taba zuwa da ni a ce tun yana ɗan yaro ƙarami ce ana tafiya da su aka je ibi suka je ya ce shi tun sannan bai kuma bai kuma samu ba. da cijin nan ko tsoho da biya a mu babba ne sosai ɗauki ne yana zuwa sai da sanda ma yake tafiya amma da shiga haramu amma ce tun suna yan yara yan ƙanana aka ɗaure su aka daina su sallah idi yace shi ne kuma zuwa za ka gane alƙurbu hijabu da yawa abubuwan da abu na kusa da kai abu na kusa da kai ba ka iya samun amfaninsa saboda saboda kusanci in ka ga mutum na kusa yana amfana da alherin da yake tare da shi to waliyin Allah ne kana kusa da abu ka yarda ka girmama abun to kar wani ya ce ni babba ne wani na kusa da ni na wulakanta na to Allah kansa ga ɗakinsa can na kusa da shi suna wulakanta ɗakin ka gani shi sa kullum mutum yake neman muwafaka tare da cewa ku a shari'a mun sani kuma muka karanta gaban malam magana da shehu halilu ya yi cewa shi yawaita yin nafila ko yawaita dawafi ga wanda ya halarci maka wanne ne mafifici cewa alilu ya ce ƙaulani in ka je maka kai ta nafila kai ta nafila shi ya fi ko ko a'a aga in ka ce za ka yi nafila in ka je kaba eh yana da kyau saboda mai daga garin ku fa nan ɗakin kake saitowa in ka karkace shi ma ba ka da sallah yau ka zo ga ka gashi ba sai kai ta maka sallah ba kai ta shiga ba karkacewa wannan shi ya fi ko ko a'a mutum ya shiga da yin ɗawafi ya ta ɗawafin ɗakin shi ya fi da shi wani ne ya ce akwai maganganu guda biyu wasu malaman sun ce kai ta nafula wasu malaman sun ce kai ta ɗawafi malam ya ce yin ɗawafi shine mafifici malam ya ce murrin jayar da ɗawafi akan nafila saboda ko ina kake za ka yi nafila kuma kana da yake kanin ka kalli ka'aba kuma ta yi amma ɗawafi fa sai ka je gidan ɗakin in jazaba ta kama ka ta shauƙin harami ka tashi ka fara ɗawafi a ɗaki a tsakar gidan ko ka kama ka za a yi kawai a kai amma lafi tana tana lafiya ku saboda ka wanda ya je yana bako baya sakaci sai zai ta dawafi ya ta dawafi yawwa duka Allah ya kai mu kuma Allah ya ba mu ikon girmama abin da Allah ya girmama na kusa ne ko na nesa Allah ka tsare mu jin nauyin kai da wahala da albarka annabi to Allah ya ce wannan kuma shine ainihin man yurud man yurud من من يرد فيه ومن يرد والذي يلفي كما فيه cikin wato ainihin haramin Allah bi ilhadin bi zulmin da kangara da zalunci wanda yake nufi afkar da zalunci a cikin wato haramin Allah da yin barna ko cutar da bayan Allah masu dawafi Allah ce to wannan ko kuma zuwa da bautar wani Allah a wannan wurin na zukumin azabin alim za mu ɗanɗana masa wato daga azaba wacce take a basawa raɗaɗi وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ambaci ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka ainihin bayyanar da gina wato ga makanar baiti bigiran baiti na Allah na Ibrahima wato ainihin ga annabi Ibrahima an la tushrik bi shay'a muka bayyanar masa da cewa wannan ɗaki da aka gina shi aka ajiye a wannan bigire mai tsarki to a tsarkake shi kada kuma a shirka a haɗa tarayya da yi da wani abu la tushriku bi shay'a wa tahhir baitiya ka tsarkake ɗaki na daga barin wani na na daga gumaka ababen bautawa ba Allah ba ya Ibrahim abinda Allah ya umarce shi da shi kenan kada ya bari a yi shirka kada ya yi shirka shi ma a wajen babu shirka ba ta shirka bi shay'an a wannan gurin sannan ɗahir bai tiya ka tsarkake kuma wannan ɗakin nawa kai Ibrahim daga barin wato ainihin abin bautawa ba ni ba ka tsarkake shi kuma tsarkakewa ta kuma tsaftace gurin da tsaftasarwa kamar yadda aka ga ana yi din nan duk umarnin Allah ne da ba'ifina domin masu yin dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa a wannan waje suna yin sallah war rukai da masu yin ruku'i as-sujud waɗanda suke yin sujjada a gurin a tsarkake wannan wajen to kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wato abu ya kuma maimaita shi da muhimmantar da shi a dunkulansa Allah da ya ce ainihin ƙa'imina na masu sallar tsayuwa ne ko kuma ka iya fassara ƙa'imina masu tsayuwa da zama a gurin suna yin ibada don wata ibadar ba sai a tsaye ba za a ja gefe in ka je arab ka samu wasu bayan Allah sun yi gefe wani bawan Allah ya liƙe wani guri yana zikiri ba za ka ga ya motsa ba in ba sallah ta farilla ba to zikirin Allah kawai yake Allah shi kadai ya san abin da yake ja lima yutula wa bil masjid al aqsa wa fil haram abin da ake karantawa a gurin nan na ibada da zikirai da sunayen Allah Allah kadai shi ya sani to muqimin wannan an ka ba sannan masu sallah kuma masu ruku'i da masu sujjada a tsarkake wannan waje saboda su
wa'azin finnati bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhalim yatina min kulli fajjin amiq Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azin ka yi ya kuwa ya kai annabin Allah Ibrahim fil nasi da a cikin mutane bil hajji da yin hajji ma'ana ka yi kira Allah tabaraka ta'ala ya ce an saukar da wannan aya ne domin ubangiji tabaraka ta'ala ya tabbatar da wanda zai samu zuwa wannan wajen da wanda aka kira shi sa za ka da an ce maka kiran Allah in an kiran ka sai ka je wannan ɗawafin da kake rainawa sai an kirawo ka ke kiran ka list ɗanka da sunanka yana hannun annabi ibrahim da izinin allah sannan an kira ka amsa kiran kuma kiran an yi shi ne tentini wannan yakuwar da annabi ibrahim allah ya sa ya yi shi ne annabi ibrahim da izinin ya zo allah ya ce kirawo mutane su zo su yi ibada a wannan wajen su gewaye wannan ɗakin sai a lokacin annabi ibrahim yana yana wajen sai ya tashi da sauri sai ya hau kan dutsen abi kubais can tsakwarkwarwa sai ya dinga kira yana ya ku mutane ubangijinku allah ya gina wani ɗaki ya wajabta muku ziyarar ɗakin nan ku taho ku ziyarci wannan ɗakin ku amsa kiran ubangijinku to wannan sautin kowa da kowa sai da iji wanda duk ya ji sautin ya amsa ya ce labbaika Allahumma labbaika daga cikin tsatso wani yana mahaifa wani yana alam arwahi wani yana duk inda kake an amsa jikan jikan jikan jikan ma da bai zo ba inda zai je ya ji wannan kiran kuma ya amsa wani kuma ruwayar aka ce sai Allah ya kimsa wa annabi Ibrahim sanin sunayen duk bayi muminan da za su je sai ya kirawo sunayen inda ya kau kan jabal abi kubaisin ɗin da sai gaba ɗaya aka zo da sunayen mutane kakaf muminai a cikinsu sai aka ware masa aka nosar da shi sunayen waɗanda za su je su yi ziyarar ɗakin Allah sai ya kirawo su wane wane wane wane wani an kirawo shi sai ka sai an kira shi wajen so goma kuma duk yana ji yana amsawa so ishirin haka wani ma an kira shi so ɗaya wani so biyu duk ya amsa sai ya je kiran ne shi ne za ka ji an ce haji kiran Allah ma'ana sai an kirawo ka za ka ji ba ƙoƙari ba ne ba kuɗi ba ne kai dai kai kokari ka kwantar da hankalinka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa amsa maka kai ka an ka amsa da yawa Allah ka samu amsa irin ta ɗari biyar ɗin nan ita ce to kaga wanda aka yi tafi ya tsaya a Sudan wannan kamar a ce ya sun za ka tafi maka gami a tula ya ka zama da yin kunkulusun to kaga kiran bai amsa ba ne babu shi shi kuma shauki na mutum momini da neman alheri kaga mai yin kura ya tashi ya tafi ko bayan allah nawa ne suka tafi imam al-falabi ma ba ya zo nan ne shi da zai tafi ba amma kaga tafiya zuwa bai ba sai dawo dan fodiyo abdullahi ma ya zo nan ya haɗa kayan su yace duniya ta lalace sakwato sun koma neman duniya an bar ilimi kasan gaba ɗaya ce an daina magana ilimi sai sai neman mulki da neman sai ya haɗa kayansa daga gwandu ya tattara ya kulle ya ce ya tafi sai Allah ya haɗa mu da ku a darussalam salam in kuma ya kaddara mana dawowa sai na je na yi aji na ziyarci manzon Allah babban malami ya taho ya taho da ya zo nan kano aka sauke shi nan gidan shatima suka dewaye shi malaman lokacin aka ramu kallahu aka ramu kallahu ai tafiya maka yanzu a wajenka ai da wahala a shekaru ga ayyuka da ake ta yi wa addini in ga kama tafiya nan yanzu wani abu ba zai yi ba littattafan ai ba za mu samu yace ina to ka san malaman Kano tuntuni da hikima da suka sa shi a gaba ne suka zaunar da shi ko ana sai da ya rubuta wajen littattafai uku da ya rubuta ma anan ne yana nan ya rubuta littafi ya ake hukunce hukuncen shari'a ya rubuta wanda suka lallaba shi aka koma da shi koma gida bai amsa kiran ba ne idan da ya amsa kiran annabi ibrahim da ba mai juyar da shi to haka da manya da za ka gani masana wanda su suka yi wannan bayani amma ba su amsa ban ba a yi da su ba za ka ga duk an yi ba su samu zuwa da yawan su haka ne da ziyarar manzon allah sallallahu alaihi wasallama a rubuce muke ba inna rujudu ba ne wasu za su dinga wani a daina zuwa ziyarar ma'aiki an an je a yi haji kawai a haji ko a yi haji jiya haji ba ziyara annabi ba gara mutum ya tafi ba gara mutum ya je ba to da ziyara annabi da ziyara wannan ɗakin lis ne ilahi abadi kuma azali tun a azal aka lissafa waɗanda za su je da waɗanda aka zaɓa saboda haka idan allah tabaraka wa ta'ala ya bawa annabi ibrahim ya kiransa ya amsa shi ne kiran allah ne akan ce in allah ya kiran bawa sai ya je allah ka daɗa ba mu dama zuwa allah ka ba mu ta madina amin da albarka annabi shine sai suka sai ko annabi ibrahim ya dinga wannan magana ya dinga wannan kira ya ku mutane ubangijinku allah ya gina ɗaki ya wajabta muku ziyartarsa ku amsa kiran ubangiji sai ya juya gabas yamma kudu da arewa yana jujjuyawa shi ne duk wanda Allah ya kaddara wa zuwa wannan haji yana cikin tsatso wasu na cikin mahaifa kowa sai ya zama amsawa labbai kallahumma labbai ka shi shi sa za ka ji ana fitowa za a tafi ranar tarayya ana fitowa za ka ji ana yin niyya ba abin da mutum zai fara ta ce labbai kallahumma labbai ka wannan amsawa ce لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا المال
nasu bil hajji shi ne ya ce to in kai wannan kiran ya tuka ridala za su zo maka da kafa wa ala kulli damirin za su zo maka kuma wasu akan abin tafiya suna masu wato ainihin gangarowa da tafiya a kafa suna tahowa da maza da mata suna tahowa zuwa ga kiran da kai musu ya annabi ibrahim ya tina za su zo su bayan allah da suka amsa kiran nan min kulli fajjin amigin daga dukkanin bigire tafarki mai nisa za su taho suna ta tahowa ba za su dakata ba za su taho ne liyashhadu manafi'a lahum domin su halarci ganin abin da yake abin amfani gare su a duniya da lahira su zo su samu amfani na duniya da lahira in suka zo maka shine za su je su ibada su sauke farali su samu ladan Allah samu kusanci da Allah lahira kuma su samu abubuwan amfani na tijara da za su siyo ko su sayar ko su samu abubuwan jin daɗi da za su mallaka su samu wannan amfani ne kuma na duniya duka Allah ya ba wa alhazai wannan wa yaskuru smallahi sannan kuma su zama suna masu ambatar sunan ubangiji na Allah tabaraka wa ta'ala fi ayyamin ma'dudatin a cikin kwanuka ababen kididdigewa na maka kwanukan nan guda uku ake nufi ɗayan uku ake nufi goma zulhijja wannan layalin ashar ɗin nan to ai ai ambatan Allah da za su yi alhazai da waɗanda suke da niyyar ainihin ziyarar Ka'aba sun san ambatan Allah ana ta zikiri ayi azumi ayi wannan ayi wannan a cikin kwanan goma wannan ayyamin ma'alumatin din su Allah yake nufi ko ko a'a ana nufin kwanukan arfa da ake zama ayi addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato khairu du'a du'a yawm arafa addu'ar da ake a ranar arfa an tashi daga mina ana cikin zikirin Allah an je an je an yi na an kwana a mina an je an yi na a arfa an tashi an je kwana a musdalifa waɗannan zikiran da ake a wannan tsakanin to su ne Allah ke nufi da fuskurullah fi ayyamin ma'lumati ko ko a'a ambatan Allah da Allah yake nufi fuskurullah fi ayyamin ma'lumati ambatan Allah da ake yi na kwana uku na ranar ranar idin sallah babba zuwa kwanukan kucancanin nama yau mata shirin kiɗan nan wanda za a yi har zuwa kwana uku nan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan to su Allah yake nufi ala ayi halin dai waɗannan ɗaya bisa uku nan ɗaya uku nan Allah tabaraka wa ta'ala su yake nufi da ambaton Allah a kwanuka waɗanda suke ababen ƙididdigewa alama da zaka a bisa abin da Allah ya arzuta musu za su ci kuma na jin daɗi min ba haimatar lan'ami na daga dabbobi na ni'ima kamar raƙumi irin za a yanka a hadaya da su sani ko tumakai ko tunkiyoyi duka akuyoyi duka wannan su ne bahimatar lan'ami da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin halatta musu kuma su ci ni'ima su hadaya waɗanda ba haji suka je ba kuma a wannan nan raneku za su yi layya ni'ima ce ta Allah za su ci Allah ta baraka ta'ala ya ce fakulu minha ku ci daga cikin wannan abin da ainihin muka ainihin halatta muku muka hore muku na hadaya da layya sannan ice kuma wa aqaimul ba'is al-faqir ku ciyar kuma da mai talauci mai tsanani wanda yake da tsananin talauci bai da yadda zai samu nama ma kai abinci ma bai da yadda zai ci sai kuma ya zo aka samu aka kayar da shanu da raƙuma allah ya ba da dama aka yi hadaya ko kuma aka yi layya su ma a ciyar da su su ma su samu su ci ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليوفوا
Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan gabatar da hadayen nan da cin abin da ya samu da ciyar da talakawa da suke tare da ku a lokacin ibadan nan sannan ya ce da su kuma kawar da dattinsu ma'ana shi ne dattin da aka yi na zaman wato ainihin jiki na tsawon zama ba a yanke farce ba ba a gyara fuska ba saboda ana cikin harama ana cikin harami da aji babu wanka ba wanki babu aski babu yanke farce datti na jiki amma mutum ya yi wato ainihin hajjin tamattu'i ne to kaga wannan kuma ba tamattu'i ba yawancin zai daɗe to ala'ayi halin da yayin da aka kammala zaman kuka dawo shine Allah tabaraka wa ta'ala shigo maka yace to sai su wanka su kawar da dattin jikinsu shine suma ya ubau fafafahu su kawar da wato ainihin su kawar da dattin jikinsu aski su gyara su yanke farshi kuma sannan kuma wala ya tsawafu sannan kuma su zo su yi wala yufu nuzurahum su cika kuma bakancansu na hadaya in sun gama sun yi wanda ya ɗawafu sannan su je kuma su yi ɗawafi wato bilbaitul a ciki da ɗaki wanda yake da ɗaɗɗe shi ne ka'aba shi ne ɗawafin ifara ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
Allah tabaraka wa ta'ala yace goman yu'azin zalika wancanan ka abin da aka faɗa din nan yin su da kiyaye su wato ainihin ya tabbata ga wanda ya girmama alfarma ta Allah ma'ana shi ne sha'iru dinihi wanda ya girmama shi ne yake wato kulawa da abin da aka faɗa na ayyukan nan da muka faɗa na ibadar hajji to yin haka fa huwa khairul lahu shine mafi alkhairi mafi kyau a gare shi inda rabbi wajen ubangijin sa lahira duk wanda ya samu ya kiyaye alfarmar Allah tabaraka ta'ala da aka faɗa na wannan ibada ta haji abinda aka ce ayi aka yi abinda aka ce kar ayi mutum bai yi ba to wanda ya haka shine mafi alkhairi gare shi domin ya kiyaye alfarmar addinin Allah kuma shi abin da zai samu a lahira ɗaukaka da girmama ga Allah Allah ya ce wai lakum lan'am an halatta muku dabbobi na ni'ima ku ci bayan kun yanka su ku ne wannan duk inda kuka ga dabba za ku ci kuka yanka kuka komai zakatun shar'iyyatan yanka na shari'a ba yanka wanda ba kashewa ba ba kashewa ba a yanka akuya ko rago kuma ko ba na aikin hajji ba ko ba na layya ba ana yankawa wannan ya halatta uhun lallakum ba wannan ya halatta lakum lal'amu ya halatta wannan ko ba Allah ya mana idilaki ne ba ma na hadaya ba kuma ba maganar na zancen wai layya ba ma a kowane lokaci da kowane irin dama bayan an yanka yanka mai kyau na shari'a kuma da tausayawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana koya mana yanka idan mutum zai yanka annabi ya ce ya hutar da abin da zai yanka tabbatar ya wasa wuka ya wasa ta don da ya dora kawai ta yanki kada abin yanka ya wahala saboda rai alfarmar rai fa shine addini da annabi suke kiyayewa a kiyaye alfarmar ran dabba katta wahala lokacin da za a yanka ta to ka kwanakin bayan nan mun ji wani mutum ko a faris ne ko amerika wani gari wani basarake ne ko wani minista ne ne ko wani sarkin wani gari ne zai yanka tinkiya to wasu a can saboda kan tinkiya kada abin da za a yanka ya sha wuya sai an mata allura inda ba za ta ji yanka ba kamar yadda za a yi operation ɗan mutum aka yi allura baya ji ashe su duk sanda za su yanka ƙasashen arna don kar a wahalar da mai rai sai an yi musu wannan allura to shi kuma wannan basaraken yana jiran likitan da zai zo ya yi allura a yanka tinkiyar kafin ya zo sai ya gagara sai ya yanka ta ya yanka ta to cewar ya yanka ta ba ya mata allura ba suka ca a kansa aka ce ya zo ya wahalar da dabba domin lalle tun da ba a mata allurar kashe zafi ba ta sha wahala wajen yanka kowa ya ji an faɗa labarai an faɗa ba wancan ne shi aka yi ci a kansa amerika ne ko yana ne wancan ko paris ne ko amerika aka je an kama shi yanzu ma ana nan ana kotu kuma shi da kansa kafin ma a ce mai nan da nan ya za ya sauka daga kan mukamin da yake a kai saboda ya yanka akuya ba a kashe mata zafi ba to mu yanzu gashi ne muke ciki a kasan nan maguza wanda ba su yarda da Allah ba ne fa su can iya abin da kuke gani haka dinnan iya imanin su kenan ga mu kawai iyakacin komai kenan can babu ba Allah ba komai amma suna kiya alfarmar rai har an yanka akuya ba kashe zafin wuka ba mai wanda yanka ba sarake ne honorable ne babba amma da kankin kansa kafin ka ce mai wannan ma ya san dole a sauke shi daga kan matsayin ya sauka hukuma ta tabbatar da an sauke shi kan wannan matsayin ba zai kuma hawa matsayi ba tun da bai da tausayi kuma yanzu haka ina nan a tsara ana shara amma sai mutum sai mutum sai mutum ya kashe mutane ya kwana lafiya ya ci gaba da harkokin sama yana gyara bindigarsa shi sa na zaman najeriya sai da addu'a ba imani ba tausayi akan sai a daɗe hannun mutum an gama da zancen nazarar ta kuna ji wani yaro a ina an sashi ana magana da shi ya ce wanda ya ɗan wuka da ƙadda ya danne shi ya daɗe masa hannu aka je ana ta rigima aka kama shi ya ce a ta kuɗin da aka ce za a biya na magani da menene da iyayen wanda ya datsa hannun da shi ba wanda ya kula yaron shi ne suka je ake ina neman taimako a ba shi yadda zai je magani hannunsa yana ci amma wannan da aka kama shi gobe suka tafi da shi aka ce za a kai shi kurkuku za a yi shari'a za a yi menene ya ce tuni ma ya bai shi a fito yana ta harkokin sama amma ya bai shi ya buga ma harara Allah ka gyara. Ubangiji ka tsare mu. Shi ne Allah ta baraka ta lashe to an halatta mana ainihin dabbobi na ni'ima mu yanka yanka ne kyau kuma mu ci. Illa ma yi tula alaikum sai abin da aka karanta a gare ku na kar ku ci. Na wannan aka haramta mana hurmat alaikum almaitatu din nan har zuwa karshe wannan duk ba za mu ci ba. Fajtanibu rijsa ku nisanci datti abin da aka haramta da kuma abin da aka hana yin bautar wani allah shi ne rijisul minar aminar ausana ne daga gumaka lalle momine ku guji wannan ku basu washtan kaular zuwa kuma ku kiyayi ku nisanci zance wanda yake ainihin na karya wanda na shi ne na cewa allah yana da ɗa ko kuma allah abin bautawa da wani abin bautawa ba allah ba ku nisanci haka 嗯。